أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد- وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wurin a markas ahli sunna da jama'a wanda ke yankwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha uku ga wata na ramadan 23 ga wata na ramadan ai kuwa san shi na na rigidewa na rigidewa Eh, 23 ga wata na ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara 2021 a jiya mun wara sautar safat a tafsirin mun tsaya aya ta bakwai ta wannan sura ta safat insha Allah in yau za mu tashi aya ta takwas cikin sautar safat insha Allah kahin nan akwai tambayoyi ta farko yana maganar ciyarwa ko cewa sallah ko ta Ibrahim ta sallah ko ta ta azumi ko ta iftar ta zakatul fitr ko ko ta siyarwa ta zakatul fitr ko kusa mai azumi tara mawazi daga ta dai kuna ya magana ciyarwa ta wanda bai azumi zai ajiye azumi dalilin ajiye azumi da ciyar ina iya ba almajiri ko kuma ba miskini sai ba almajiri ko iya ba kowa ma a almajiri da cutar kama duka yawon yadda kwanan da kwanan shi shi kamata ma rotar da ba shi kamata ma ba wanda yake zuwa da kwano ba a cikin bashi ya bashi da kyau ba shi ne ma gaba shi ne ma hiri karara da ke bayyana mabukaci ne sai su kuma saura abin ba da wani mai karfin ƙarfi ƙwarai amma jini yana da haƙƙi a shi ƙwarai amma magana da wani ya kawo cewa ta ramu azumi haka ake cewa ramuwar magana idan an biyo ka azumi ya shekara ka biya ka wannan magana ce inda ta wasu magabata babu nasu rufu'i suka kama da bayan nan wala cikin tuwan mai na yake inkarin dorawa mutum ciyar da wani abu bayan ranar azumi ko da zaka yi ya zaka yi mutum ga Allah amma babu nasi da wanzu Allah wanda ta fata wanda ya kawo dora ma mutum kafara ta ciyarwa da azumi ya shekara kada shi zai yi ba magana ba magana ba wannan dai tabbata kan magana mutum da aji azumi wanda bai ciyarwa ko tsuwa ko sharwa ko ciki idan da su ne ake magana ciyarwa da su za a ba duk wanda yake mabukaci na bashi mallakin abinci kan wata azumi guda amma wancan da azumi ya shekara ba karama ba wannan ta tsaki su ga Allah amma nasin bai zo daga manzo Allah wanda ya ce ka ba da wata kafara ba kurin karama azumi shi wajibi kanka wallahi Allah sai magana ta yace bi ba sallar azhar sai zo ana sallar ta da asar ya zai bi zai ayi asar azhar zai ya zai wannan masala ce ta shahara ta masaba ta maliki a malikiya kai da liman dole ko mun ku zo daya sallar da yake kake yi ba sakawa wannan shine shar amma gaskiya magana wannan fahimta ta masaba ta malikiya ko masu ganin ba haka ba an samu sahabbai sun hada kin cewa in ka zo azhar kai in ka zo annan asar kai baka azhar ba kana iya niyyar ka kai ta azhar shi kuma yana da asarkin shi kuma kamar da ina da kasa da ke cewa kullum a rasu nufi ko ya kusa nufi kenan kai kana da asakin shi yadda asakin shi kana iya hana kuma in ma ka bin dai kai da asakin kai mamu sha ke ran wannan shi ya ka ba mu sharadi irin wannan in ka bin imamu ko da asakin ka da imamu da wanka a zai cikin sallar da saboda mamu sha ke cewa ba mu sharadi kenan dai abin da amma abin da ya aikacen kurin ka bi shi da niyyar ka ta zawa shi ne sai a kabili da ba'adi akwai tahiya da magana mafi inganci mun karanta cikin katin masu wata sala na na magana sallah babu ruwa ya kamar da ana ga ibn abdulbar da kasai mamu bayan sun tabbata ga ibn munzir cewa babu ruwa ya ingantatta da ta kawo maganar tahiya a sujada kabili ko ba'adi hadisin da ya zo ya zo hadisin ne munkar wanda ya kawo yin tahiyar naka da bai inganta ba yin tayya a sujjada kabili ko ba na yi sa matsala a ba dama kabili da yawa su ko da malikiya sun yarda ba ya kaciya ba dan mai rigima ba da ce ta kanta in mun zage cewa babu ruwa ta inganta ta yin tayya dan haka da kuma abin da ake nema sujjada kabili ko ba di ko da kai sujjada guda biyu kabili ko ba din ka dauki abin da ke wajibi kanka Allah sai aya ta takwas ta sura
بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب nan bayan bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kawa ta saman duniya da kawa ta tauraro kuma su ne masu kiyayewa ga dukkan wani shaidani mai tsaurin kai wanda ya nemi zuwa sama to Allah ce la yasma'una illa al-mala'i al-a'la wa yusuna min kulli janib ba sa iya abinda suke nema na jiyo magana ta 'yan sama ta mala'iku to idan sun nemi zuwa ba sa samun damar wannan jin domin ce wa kusurfuna min kulle jalib da wannan yula ta wuta ta karmamuwa da ake jego su da kowane bangaren sama in su nemi shiga ana kona su ya ce duhuran mana ana kora su kuma wannan sun azabin wasu suna da azaba madawwami ya ce illa man hatifar hatafata ba a taba a wuce haru sai wanda ya ƙoƙarin ciro wata kalmar to shi ma wata yula ta wuta za ta biyo shi ta kona ɗan asali wannan magana kamar da na gaba da tafsir na kada ta sai asali duniya kai Allah ya faɗo sallallahu alaihi wasallama shedanu suna da damar zuwa sama suna da kada damar zuwa sama suna jiyo labarai abinda zai wakana ga duniya a wajen mala'iku akan hukunci suna kawo labarin su jewa a kunnen boka wannan boka ibaran labari da zai wakana a duniya ya kai katarin wannan abin ya tabbata hannun wannan boka shi kenan zai samu matsayi a wajen mutane cewa sun gaibu zai iya gama karya da rika kashin wannan asalin bokanci samun gindin bokanci a duniya ana nan ana nan Allah subhanahu wata'ala da ya so kare wannan addini kare Qur'ani da aka aika wa Musa sallallahu sai wannan hanya da suke zuwa sama su jiyo labaru sai aka toshe ta babu zuwa kenan da labaru bai samuwa ai shi ne a wannan hali ne su shaidanu suka shiga ya suka idan sun nisu suka saba zuwa sama su jiyo labaru ya suka ana ana kona su ana kona su ba samu damar zuwa ai shi ne asali wanda Allah ke ba labari sotar jini cewa suna cewa anna lamasna sama fa wajadnaha muni'at harasan shadidan wa shuba wa anna kunna naq'ud minha maq'id samai faman yastami al'an yajid lahu shihaba wa anna la nadani asharrun wala min al am am arad min rubu mashaka nan kenan sun samu zuwa sama yanzu kurin lokaci guda suka ga kurin arewa nafsu wa anna lamasna sama mun nihi sama fawajadna muni'at harsan shadida ya muka samu sama an tsare ta da tsaro mai tsanani wannan da haka suka saba zuwa su je ta yi zace ga hanzu ta kuma an tsaro na kirki harsan shi wa shuru ba da yula ta wuta tana kona suka ce mu kuma asali wa anna kunna naf'u minna muqarrab sama da muna da wurin zama na shuraren magana ta malaka a da wurin zuwan mu ne mu je mu jiyo labaru to a yanzu famanista min an duk wanda ya nemi zuwa wajen wannan labarin da ke zuwa da ya ji ya zamna jiyo labaru wajen malaku to a yanzu in ya nemi ji ya ji da lahu shi ta bar ya samu wata yula ta wuta mana wadda take koro mai gadi tuna wani abu da sabo shi ne suka cewa an na lanadi wani abin da yawa kana a duniya ba mu sani ba a sharrun wurin da bin sana'ad an arada da wurin murshada wani sharri ne ake nihi ga mutanen duniya an ana kamsa labaru yanzu an tsare wani kawai labarin wani sharri ne yake nihin duniya ko ko ubangijin su ke neman su da shirya su sani ba kenan yanzu a wannan hali suka shiga ru duniya ta rikice a wurin shi ne ai a sha Allah ka cewa wa iz sarafana ilayka nafara min aljin yastami'una alquran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ما بين يديك وكشف بيدك kenan Allah ya ce rashin maka ji maka domin yanzu kenan an shiga lalima a duniya an shiga nema ba mun da ba ne an rika mun amma ba san me da ba ba san me da ne da zai kosa ba shi ne suka kada suke yawo a duniya suke yawo a duniya suka yi suke a lausar da salama yana yana fita yana sallah a jabar nakhala ne wanda dai da suka rushe Allah ce falan mahadaru lokacin da suka zo wajen shi kenan annabi ya karatu suka ji sabon tsalu an situ da suka ce sauran jama'a su yanzu yawa ne yawa ne ke jama'a masu yawa suka zo wajen daga suka soya karatu sun saba abu suka ce an situ ai shuru ai shuru duka nan ga magana da abin da ke magana shi an situ suka yi shuru ba magana suna shuraren magana yana karanta ƙorani yana karanta ƙorani an ce hatta kada aljani ya yi ga kai shurare ai ta an situ idan ana wa'azi shurare yake wannan aljannu sun tsaya sun shurara da kyau kuma in zaka gane sun mai kyakkyawan shurare sai Allah ce falan maqudiya lokacin da ya kare karatun wallau ila qaumihim munziri tuni na sun doki darasi sun zama kan wa'azi yace iya karewa sai ga sun koma gida wajen mutanen su sun shiga wa'azi munziri sun gargadi cewa inna sami'na sami'na kitaban unzila min ba'd Musa kuma mun ji wani littafi sabo da ya sabko bayan Musa wani littafin iya shi ya dina al-haq saka da mai da iya gaskantar da tawon da isko kuma ya dina al-haq iya shi ruwa gaske suka yi Qur'ani suka masa kashe duk wanda ya kuskure wani bikiran Allah ba ya gama yawo ka kenan daga nan ne suka fara jin kenan ga dalilin da aka riko sama zawal kenan Qur'ani yanzu wahayi ya zo ƙarya ta ƙare ba magana zawa ƙarya kawo labari shi kenan shi ta Allah kenan ya rike ko sama ba su da dama da su su je su jiyo labarin sama wani asali kenan bokanci daga ne taso shi ne kenan dai anan Allah ya ce illa man khatafa khatafata wa atba'ahu shihab musaqir sai wanda ya turo wani abu cikin aljannin sai ya yi wuta ta wuta ta biyu ta kona
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من دين لازب بل عجبت ويسخرون
الله يجي فاستفتهم نانك تنبي ما سئنكار تاشن كيامة عمد بأن تشيادات تاشن ya za a yi an zama shi'ar zalaka zalaka ka tambaye su ahun ashaddu khalqan amman khalaqa amman khalaqana wai su mutane su suka yi tsananin halitta ko wuyar halitta ko sauran abin da muka halitta na halittu ga sauran dai a zagayen ga sama na ƙasa waye ya yi girman halitta amma har aiki ne halittar waye ya yi wala Allah ce su dai inna khalaqana min tinin su dai mutane mun halice su daga laka mai yanki shine mai yanki dan nace matakai ya aka halitta dan adam an dauko min turab wannan turabikin an sa ruwa an gama ta zama laka mai yanki zuwa dai ta bushe ta zama wane ne wannan matakai daga cikin matakai da aka fi adam yadda mun halice ku daga laka mai yanki bal a jibita wasu haru al'amarin haka yake tabbas an halice su kenan daga abinda suke inkari abin ba wani wahala komi ta da su za a yi danga abinda ma ka yi da shi Allah ce kai kana mamakin su annab kana mamakin suna inkarin tashin kiyama suna garba kanta su kuma wasu harun su kuma suna maka irgiri ka ce akwai kiyama lokaci guda sunan ce da iya mamakin ishin imaninsu iya mamakin imanin ta kiyama su kuma wasu kuma gaibu su kuma suna mai irgiri ya za a kace babu da ta shi wa idza dukiru wa idza zukiru la yazkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وإذا ذكروا لا يذكرون إذا كان مثل قلقاتي باسا قلقاتا بانا باسا وأسطوها مسوا أزمها وإذا رأوا آية يستسخرون idan sun ga wata aya abin lura a gani su ƙara imani imani su yi imani da su sirrun ya su ɗauki ma aya abin da suke yi subhanallah wa qalu in hadha illa sihrun mubin kuma suna cewa shi manzon Allah kai ko Qur'ani kullun tsahi ne a fili karara ba abin da ya zo shi sai tsahi Qur'ani suna cewa a idza mitna أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ na'am qul قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ innama فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون na'am cikin abin da suke cewa na isgili a idramitina wa kunna turaban wa izaman a inna la mabuthun shin yanzu idan mun mutu mun zama ƙasa mun zama kashi za a sake tado mu a inna la mabuthun shin za a sake tado mu bayan mutuwa aw aba'una al-awwalun hamma wai uwayen mu ne an rako kakarin mu suka bi na baya wasu ma wai za a tado su wannan haka suke faɗa sai Allah ce Allah ce kul na'am ce musu na'am eh kun musu kun zama ƙasa kun rijiyar haka ce za a tado ku wa antum dakhirun kuna kaskantacce a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa kullum atahu dakhirin za ka zo kowa ya zo kana ƙarshen gaban Allah kana kaskantacce matsayinka na bawa kenan ga ya musu na'am kenan haka za a tado ku kuma wa antum dakhirun kuna kaskantacce fa inna ma hiya zajratun wahida ai ba ma da lokaci tsawa ne ce tak za a yi gaba daya fa idahum yanzurun yadda suna sun dace suna kallon juna suna kallon yadda ba ta daya ya fit kowa ba ba da lokaci Allah ce gaba وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون wa qalu ya waylana hadha yawmuddin za su ce na bisa kan ayinin kiyama bayan kiyama ta bayyana za su ce wayo kai cokinmu wayo gashi dai ashe wannan ita ce ranar sakamakon don ga sunan ayinin kiyama hadha yawmul fasal suna wani magana ce ba da za su ce musu eh wannan ita ce ranar hukunci bambanta gaskiya da ƙarya allazi kuntum bihi tukadzibun abinda kuke karyatawa a duniya kuna cewa ƙarya ne yau gata Allah zai bar umarni kuma na unsur da zai zalamu احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون نعم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Allah subhanahu wata'ala zai ba da umarni na cewa ku tattaro azzalimai nan wa azwajen da matansu ko ana nihi cewa duk wani azzalimi za a gama aiki kowa da mai ai- irin aikin da yake yi shi da ke azwajen kai masu aiki irin nasu duk wani azzalimi za a gama shi domin zalunci hawa hawa ne kuma iri iri ne kowa za a gama shi dan uwan shi a wuri guda za a yi gurin gurin kenan ya ce da su da abin da suke bautata ma wanda ba Allah ba shi ma a makalla mutum mutumta ba hadu Allah zai ce ku sa ta hanya mai kaiwa ina ila siratul jahim ku sa ta hanya mai kaiwa zuwa ga wutar jahim Allah kiyaye nan Allah zai tada musu hankali bayan an sake su sun kama hanya Allah zai ce malaku waqifuhum ku tsira su akwai magana faqifuhum innahum mas'ulun ku tsaya su za a musu tambaya yanzu ga sanan dai gadangadan Allah zai ce musu za a ce musu malakum la tanasaru to zuga kun dubu kaza me ya hana ku taimaki junan ku hana ku je nan kamar ka tsalo da ta zaka ne mana ku taimaki junan ku gashi nan gadangadan an nufi wuta wuta za ka yi su kamar ta arko a wakai ko shanu za ta yi za ta yi mayanka to gashi mayanka za a yi za a je ko kun kwana eh shi ne gasu gasu wutar da ga wutar ce aka gargara a ce aka kuɗe da su a tambaye su malakum la tanasaru me ya hana ku taimaki junan ku ku hana ku dai dan annabi ya mamaki da shi mai bautar don ake bautawa gaba daya ga sanin anin ba wanda kake bi a duniya dan kai ka to shi ba da hanya da kai ga kullun gaba daya a hanya za ta yi wuta Allah ya ce a kaida musu gaba daya za mu tambaya me ya hana ku taimaki juna da masu bautar da ake bauta ga sanar da bauta za a wannan gajiya wata da tabbatar da gajiya wasu kun ba ta ikon Allah ce bal umul yawma muslimun maganar agajin juna ba ta so ba Allah ce a yau kowa ya mai kauya ne abin da Allah ya kowa ya mai kauya wannan musulunci ne mai kauya da dole kowa ya mai kauya kun mutar da bayan da Allah ke yi
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون
التي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نم tsakanin mabiya da wanda ake bi Allah zai tara su a hilin kiyama ga su nan dai kuma hukumcin Allah ya tabbata a kansu na azabar Allah za su rinka fuskanci juna suna magana tsakanin junansu wannan ya ce wannan ya ce mai da rai tsakanin mabiya da waɗanda suke jagorori Allah ce ƙalu وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون wasu sun musulunci sunan su suna tambayar juna qalu cikin tambaya da suke sun tattauna wasu suna ta ce musu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin nan mabiya za su ga mu jagorori ku dai waɗannan ku ne kuke zo mana ta dama ta dama ƴan wa me ka magana ta dama su a duniya suna jin labarin gaskiya ga inda gaskiya take sai su huto musu da sunan addini da sunan ga gaskiya ku zo ga gaskiya wancan ƙarya ce yake sai su tsammanin gaskiya a wurin su take ta ɓangaren addini nan kai masu ɓatar da su da labarin ƙarya da hanyar ƙarya ku kuka zo masu ɗan wani suka matsan bida duk mai bida wallahi iyaye ne ta wani neman labarin Allah duk wani iya bida ya halaka bida tsakanin shi da Allah yake zai samu lada shi ne shi ne wannan alƙalin ne ba ta dama su ji suke ladan ne su suke hannace ta Allah ga ta ta kus ku zaka ba hiye wa ɗan wannan da yiwuwa a kasar da zaka ga an shirya wata fadala ta musamman wata gara ƙasa kwaɗaya ga mutum kuma da kaga zafi a aljanna kun sai wurin ilmi kun da kai kaza duk abin da kai karo ta maka ba daya yanzu misali nan da rana juma'a mu zaba wani juma'a ta mu zaba za su ƙara ku? an kaji ba ƙara waye wacin ta mata duk mata mata da mutane maza sun koyinta sun koyinta me an ce maka duk abin da kika shirka gaba ɗaya ita kai ƙara an wanke gaba ɗaya ta sanar da biki wadda ta wajen biki ta wajen waye na ruwa yi duk ƙari an wanke ta sanar da biki shekara na biki ba sallah biki ba ana biki ana gada ana wa duk ba a salloli ba yanzu ku zo ga sallah ɗaya zarar juma'a duk ta wanke gaba ta ƙarawo kenan duk raba ta zikiri ba ma zikiri ko mai raunin nan ko da ƙirƙiri ƙarya a yi ƙirƙiri a yi shi da ƙarya a labari wadda abin da kai na salloli shekara nawa arba'in ma da baka yi ba da waye da zai daga duk gaba da kawanki sai ga an ji an kai wasu kiran kuma sai bada kuma abun ki gaba da yamma wannan shirme ne wannan trompe ne eh trompe ne sai wannan sai trompa tana shi kiran kare fitta a fa barawo inda abin da kaje kaga wannan zaka mun zai tsaya kan nan shi ya ga abin da aka yi shi ke yin fal aka an kare kaga zai je kiyama da wanda bai tuba ba sai ga tunda in ma ga abin da ke karawa ake shi kiran wanki kaga zai shi lahira da wannan abu ta ce ta baci haka idan kun zo mana ta hanyar dama da sunan addini wannan ya haji kwarai akan in bid'a Allah kiyaye tun zai tun zai dama zai zai kai ce wallahi duk duk dan bid'a akan lada kai shi duk dan bid'a ya yi ne akan dalilin akwai lada akwai romo akwai gada ba ashe ba haka bane ba turban shi na kai shi ba zan ga wani dusa zan magana kuna zo mana ta ta dama ne shine su kuma manyan za su ce bal lam takunu mu'minin da an ba ku da imani ya kasu mai da an ba ku da imani imani sun ce maka maka ce ana ce maka Allah annabi ya ce ka ce a ko wani sai ka ga ya baka labari ba ya ce Allah annabi ya ce da an ba ku da imani kaga nan kaga manke sun maida su suna kaman su ne da da ba ku da imani za su ce wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin za su ce mu da maka ku da kuka bi mu da mai maka hujja ba ba mu da wata hujja ba ba wata hujja ko daya ko mu ga kowa da ƙarfi ba muka ce he yazo da mu kuma da mutanen maza ne bal kuntum qawmun taghin kuma da mun da mutanen maza ne ko yanzu na manya da su mai da zai kamar ya yanzu ba wata ba wata sport kai ba tsammanin wani alheri an kare dan haka dai kenan kuma dai batattun ne kuka zo muka tare dan haka fa haqqa alaina qulu rabbina inna la za'iqun na zara magana kun kubar bakan kuwa da muni ga zama muni muni muni maka badda kurin yanzu hukumcin Allah ya riga ya kare kanmu mu da ku gaba daya za mu kana azabar Allah kurin ba na kuma cikin fa aghawainakum inna kunna ghawin ay mu ma bisa mun kuce mu da ku mun bata da ku a da mu da mu batattu ne da mu mu batattu ne mu zama da dare shikenan dama ba ta mutu ba wata ko da فإنهم يومئذ, فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الله يقول فإنهم سوء إنهم مبيا دجاغوروري يومئذ أولنا رانا قيامة في العذاب مشتركون دكا za su haɗu a cikin azaba ba ware kowa da mabiyin da mai bi Allah bai ware kowa ta ɓaci a duniya ake ta ka kyara ka kama Allah ka kama Allah ka kama Allah ba ka ba ta ɓaci yanzu da kai da mai da kai da mai na gaba da kuma shi kalmar Allah Allah bai ware kowa da wani babban ya ware kowa da kai da shugaban naka ga kuna a cikin azabar Allah yau za su tarayya cikin azabar Allah ta ce inna kadhalika inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الله أكبر الله inna kadhalika naf'alu bil mujrimin wannan hukunci a gama mabiyi da shugaba a wuri guda cikin azabar Allah da haka muke yi da dukkan mujrimin da nan banza Allah ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun halin su a duniya idan aka ce ba a gama bautar Allah da kowa in aka ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya stakabirun suna girman kai ya za a ce ila ɗaya babu kowa ya yi Allah suna gama bukatar sabuwa ko an suke an bauta su ya za a ce ila ɗaya suna girman kai akan kalmar cewa la ilaha illallah ba su yarda ba da ce la ilaha illallah akwai ila ma'alla haka suke gani wa yaqulu suna cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun shin yanzu za mu bar abin da uwa za mu bar abin bautanmu da muka gada kenan don kurin wani mawaki mahaukaci ajiwa duk da awai wai a ga a hadu bakan magana da kurin a ga musu da bakan magana a bakan ta mene ne kuma su imani a bakan ta masa rai kenan za mu bar abin bautanmu don wani mawaki mahaukaci zindiƙiya kan zagi ɗari zagi ne haka suke faɗi eh kuma za ke nan mawaƙi ne kuma makwaci ne an san ƙarya ce bisa ga mawa ba a yawan makwacin da zama waƙi ne ba a yadda ba da ilimi ake da su ya amma haka suke jiwon shi ta wannan maganar sha'irin majanun bal Allah ya tore ya kore maganar shi'ir maganar junun a tsanin sa zama ya ce ja'a bil haqq sai Muhammad ba ma hukunci bane ba ma wani ya ce ja'a bil haqq ya zo da gaskiya kuma wasaddaqa al mursalin ya kaskantar da manzanni kan ba magana haka ba magana haka Allah ce gaba إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون نعم إنكم لذائق العذاب الأليم لن يكون إنهم متكورين وانا مثلا حالا ذاق الأني عذاب من الأنني وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ba abin za a saka muku sai sakamakon abin da kuka aikata a duniya kina azaba da kina muku azaba dalilin aiki amma Allah ya ware illa ibadallahi إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
in Allah ce illa ibadallahi al-mukhlasin wanda Allah ya ware daga cikin wancan hali na azaba ce sai bayin Allah wanda Allah ya zaba Allah saba su yace ulaika lahum rizqun ma'lum su waɗannan bayin Allah zababu suna da alƙawalin abincin aljanna wanda yake arziki sananne sai ki ga maka wasu ababe wasu daga cikin abincin aljanna yace fawakihu wa hum mukramun kayan marmari kayan marmari fawaki kuma yace wa hum mukramun suna cin wannan abin suna cikin karamci ana karrama su ana da kace duma ci ana karrama ci ma ana dungura maka ci dai ana ma ka ta ta abuta jima a wannan ana ci ne cikin karamci ana ba su ana musu ana ana ana ana girmama su cikin karamci suke ta abincin eh suna cin kayan marmari suna cikin karamci fi jannatin na'im cikin aljanna ni'ima ala sururi mutaqabilin akan gadaje na aljanna kuma suna kallon juna ba ba juna tsaya an yi ran ana kallon juna ta tamnawa suna kallon juna fasa fasa ana kallon juna Allah ya ce a wannan hali yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana yawo eh da tire da kwab yake ce kwab na giya ta lahira ta musamman ma'in ita wannan giya bai zawa ala ta fara ce tas lazzatan da sharibin ita kuma karanta duniya ana san kai da duniya ana gama rai ga su ga ciwon ita wannan allah ce ita wannan bai da fara ce tas kuma lazzatan da sharibin kuma kuma ga daɗi ga misha labin lahiyar su wata wuce ba a gama rai ana gama fuska duniya ta duniya kenan ɗan wani adam yake zaune ɗan barbagiya ba yanzu duk wanda ya san shan shayi da ɗaci turimbe turimbe ta ko kada ka kada ka fuska kama shayi da shayi da ka yayi ya kan fuska amma ya ce shayi yayi shayi yayi ya kan fuska kalle shi ɗan kalle shi ya kan fuska amma kuma ta ki shayi yayi to haka giya ta duniya haka tana gama rai ana sha zan jaraba amma wannan tabi Allah ce ta lahira lardatul lisharib eh giya ce lardatul lisharib mai daɗi ga mai sha la fiha qawlun wa la hum yuzafun babu ciwon kai babu su eh wasu ce mana babu ciwon kai ba ci ba ci ciki dan motsa a lafi lafiya eh wannan kayan sha ne ga fawaki ga kayan marmari ga kayan sha kuma sai ce wa'inda وعنده قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون
Allah ya ce ga wannan kayan morewa kayan marmari kuma ce wa'inda muqasiratu tarfi'in kuma wa'innan yan zinawa Allah Allah ta tana an shirya musu da mata qasiratu tarf wa'inda idan da bai taba ga kowa ba yake na bana ko tire ko tire ko tire ta san na amurka ta san mai horon shi na amurka a daidai ba ta san kowa ga ganin iri ta ga mazan iri iri da na garin ku da garin wasu mata ya zai ta wani alaƙa bakin kai ne kurun aka ta maka suratu shi da kuma cewa ita kurun ba ta da kowa ba ta ta da tsar ta ce in in ba ta ba kowa ba ta ba kowa ba ya ke kurun kai ne kurun kuma ci a haɓa ala kai mulaya ya ce in kuma ga ta aina mace in mana aina ga ido dana da idan kun yashe kar idan kun yashe kar idan kun yashe kar eh idan kun yashe kar idan kun yashe kar kal idan kun yashe da dare aina a ce kun kai bata kun in kin ma gani masu ido da ce dara dara ma iya kai kyau in idan ma ado ne na musamman Allah ya ce maka ka annahunna baydul makalun ya kowa Allah ya so bace kaman kali take da kiyan Allah ya maka wannan matan kaman wani koi wanda aka yi aka bude bas kaga wani koi aka bude bas kai bas ga wani bas ne har bas nan alama ta kali da abun da kali ce ne iyaka ce kaman wani koi da aka bude ta kanin baydun makanun ne ce kare haka suke eh Allah ce Allah ce ana cikin wannan shagali nan kenan ga abinci na marmari ga kayan sha a sha a ci a mori ana shagali can ana cikin shagali Allah ce fa'aqabala ba'dhum ala ba'd yatasaalu yanzu ana cikin shagali jin daɗi. can wani ta kai suna cikin tattaunawa abokai yana jin daɗi. can cikin aljanna ya cikin morewa ana cikin tattaunawa ta kai Allah ta qala qa'ilun min inni kana li qarin can ya ce wani ta kai ni wa Allah ta wani mai magana a cikin aljanna sai ce inni kana li qarin ni wa a duniya ina da wani aboki da muka zamana da shi mushriki kafiri muna gardama da shi iya inkarin kiyama ya kudu wai iya ce mun a can a inna kalaminar musaddiqin kai zuwa ne haka yarda gaskiya ne za a yi kiyama a tashi ka yarda haka ci gabu iya ce mun a idamitina wa kunna turaban wa izaman a inna da madinu shi yanzu in muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙashi za a sake talo mu haka yake damu a duniya wani aboki na ne kina a nan zubi shi ba da cikin nima ya ce ba bakan hira hal hal hal an tun قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
ɗan uwa wannan bawan Allah bayan ya tambayi ɗan uwan shi abokan jin da ina aljanna ga dai irin abokina mai wannan hali uzbek ko iya can kenan gidan wuta in ba in da yanke da sanin shi ita an ta wani lahira idan kana wuta ka gaba ka gaba wani wanda a duniya kuna tare kuna samu da shi to iya can ba za ta yi wuta ba za su ce malana lalata su ce yan wuta sarta malana lalata da yarafin lalata mina shirar mai yasa ba ga wasu bakan mulkuna a duniya mutane maza ne suna tambayar wuta ya kai ba zuwa zuwa na ba a duniya na udu mina shirar a duniya mutane mutane maza ne da mu a wuta ba zan zama ina suke fasa da suna sarta to su ma zai aljanna anan haka ne zai cewa bakan shi hal antum mutalun ko za mu leka da za mu leka wuta mu gani tunda dan dan nan bai na dan mun gashi ba kai ya ga can hal za mu leka hal antum mutalun idan ya nemi abakan zan tsata bana aljanna sai leka wuta wajen wanta a mutu mashi in wa duk ilmin su da abun wana mutum kuma tare maka ya maka ya maka ya maka a ina ganta a duniya ganta ko kaza amurka za gaban ka duk ilmin mutai Allah sai gwada mishi duk girman ta sai gashin kur sai fatala sai leƙa iya leƙa wuta fara'au fi sarjin sai ga wani abokin tsakiyar jirgin gancen cikin jirgin da gare shi kuma allah zai gama su ba ta kakanu allah zai gama kakanu ga shi ne ya gaji tsakiyar jirgin ma allah ce yanzu shi wannan ɗan aljanna ganin ya ga wani ya kaga mai izgili a duniya ya zama ɓadda shi ya kashe baro shi ya mai hudawa ta banza sai ga shi a tsakiyar jirgin shi ne ƙalatan lahi in kitta da turbi wani wallaran tsaye da Allah shi kaɗan nima da kabarin da kakan gabaru ne zai ja mishi ke yi jami'ar shi ke na hudu mata kimi a duniya ya jan gada shi zai ce wani wallaran tsaye da Allah tallahi in kinta da turdin wallar kaɗan da nima ta haɗa kake ne dan ga kana a cikin wuta ya ce walau da ni'imatu rabbi la kuntu min al-mudarin in ba da ni'imar ubangiji ba da yamin ta imani ban bi ka ba da nima ina cin tare da ka duk girman wata zai kashe wata ramsa nima an ba da ni'ima da yawan ta bai wani imani ba ɗan wani mene ne kenan maganar ka ya hankali da aboki abokin tattaunawa yawan hudu ba ƙarya iya ma fadalar ƙarya kake baro ka kake rana shi wallahi eh ka bi gaskiya ka rike gaskiya kura ba wata hujja ga mai neman tsira illa ce maka Allah ce manzo Allah ce ka gane ba gane ba inda Allah ya ce annabi ce ko an kare ka kare kwallo kai ta yi tare da inda sun wani to an kare inda amuna ya huto daga Allah ko daga manzon Allah dukun na ko sani na wada ko ka huta ko da kwallo ka wahala ko ko ne ma hudu banza ka shi ga shi da duniya ya tana wala ya tana wala kuma abai wani da yake yanda yake nema ya bujawo shi ka ce kware ya ce yayi fama ce kadan ni ma da ka halakar da ni an ba ni da ni mu ubangiji ba shi ne yace mishi zuwa ne أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون
zai ce wani a famana hannu bi maiti ba yanzu ba mun mutum ba illa masu zama kula da kace sai mutuwar ko aka ba tashi yanzu ba mun mutum ba zuba mutum ba ai ka ce mutuwar ko aka mutu an kare ba tashi yanzu ba mun mutum ba kun mutuwar ta farko ga ta ainihin da kace in ta farko an farko an kare zuba ga ba wa mana bi mu'azzabin kace ai ba wata azaba da za a mana shirme ne kuma ga kanan dumu-dumu a cikin zai wannan haka zai wakana tsakanin wannan aboki wanda iya cikin shagali ya tuna wannan abokin shi a duniya da suka yi zama tare ya nemi ya gama da shi amma allah mai tsari bai bi shi ba shi ga a can cikin azaba shi kuma a cikin nima allah samu cikin nima allah ce inna haza da huwa da fozul azim samun wannan rabo a tada kiyama ka zanga cikin ni'ima ta aljanna cikin wannan kayan jin daɗi iri-iri daban-daban da kayan shagali kuma ka tuna har wannan wanda ya nemi gama da kai bai gama da kai ba Allah gama ku ainihin kiyama kai wani gurin ƙwarai aka ce wannan iya daga cikin samun rabo mai girma kuma da mitu da hada fadi ya amal da amin yan wannan duk mai ji ya ji abin da ya wakana ce da irin neman samun irin wannan matsayi ya kamata duk mai aiki ya aiki don don kiyama shi Allah ta rikin da aiki أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
Allah ce a zalika khairun nuzulan amshata tuzukum wannan matsayi da aka bada na yan aljanna da wannan jin daɗi Allah ce a zalika khair wannan shine mahi alkhairi na nuzulan na masabki liyafa irin wannan ta yi alkhairi ko ko itaciyar zakum a baka abincin zakum abincin wuta kenan wannan ka fawaki ne gashi nan kamar in gashi na birki da kiyar sauransu ta aljanna to ita ta yi koko a ciyar da kai itaciyar zabo ya ce ina ja'anna fitinatan da zalimi mun sanya wannan itaciya ta zaɓin fitina da azalimi tana ga ya za a yi a ce ice a wuta wuta a kuna ce ta ta kunci ta ƙarya ce kuna ta ta ƙarya ce bai wa kujiwa wa ita wa ita a wuta wa har wata itaciya ta zaɓin da ta ce wa a wuta ice haba tana kaman bai yiwa Allah ce wannan fitina ce ga azab kuma Allah ce inna shajaratun takhruj fi athal jahim lafas Allah ce ita ce yake tsakum ice ne kuma zai mutu a tsakiyar jahim tsakiyar ce mutu Allah ce tsaduha ka annahu rusu ce yake kan ita ce kamar kan shi dani na ce kamshi a gura maka munin abin wanda shi daga kamar shi dani abin da aka shi kan haura abin da muni mara kyau ke tana da muguwar kama ita ce ita ce ya ce mutu a tsakiyar jahim ya ce kamar ta kamar kan shi ɗaya ne sai a wata ruwa ya tun zakarwa na tun da iya tabbaci yar madogara manzo Allah baya kan ta wani ayoyi sai ka ce sahabbai ittaqullaha haqqa tuqati falau anna qatratun min zaqum qatrat fi bihar ad-dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'isha kaza fakar biman yakunu ta'am manzo Allah ya ce ku tsoron Allah ku ji tsoron wannan itaciya ta dugo zakum ya ce wannan itace da ɗugo ɗaya nata inda zai zubo cikin tekun duniya da ya ɓata ma ɗan ƙasa gaba ɗaya rayuwa komi da tarba ice ɗaya ɗugo ɗin da zai cikin duniya da ya namace to ina ga wanda ita ce abincin shi ta ce wannan ita ce allah ce fa innahum da akilu na minha amma da minha butun za su ci wannan ita ce da manzana ke cewa inda ɗugonta zai ɗugo a kan tekun duniya zai bata rayuwar duniya gaba daya to ina ga wanda abincin shi ce kuma Allah ce wannan innahum da akilu mina za ta ci da gwani itaciya kuma famalu mina bidun za ta cike ciki da ita ɗan wuta Allah kiyaye summa innahum ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين نعم الله ce bayan sun ci wannan itaciya sun taka ciki ita summa inna lahum alaiha la shawban min hamim nan gaje mutum itaciya bala'inta an ci kuma an taka ciki kun kuma ce akan wannan itaciya inna lahum alaiha la shawban kuma akwai abin da za a ɗan garwaya a ɗan gama na ruwan zai za a ɗora sama wani ake ɗan gamawa bayan an ci wanda kuma ɗora zai fi cikin babba haɗin ruwa ba ka shi zuwa ɗora ruwan sanyi da ɗora ko lemu a sama to su ne ta ce abin za a ɗora bayan sun ci tacin zaɓin kuma ta kuma za a ɗora za a garwaya ta da ruwan zai thumma inna marji'uhum ila al-jahim an ƙare a ci zaɓo a sha ruwan zafi kuma dai a sake komawa cikin jahimu to ba inda ba wurin zuwa ne ba Allah ce thumma innahum a innahum alfau aba'ahum zalim wannan mutane sun iske uwayen su wancan batattu da suka bi su suka bi sai sun bi uwaye ne sun kwada shi kuma gaba da fahuma ala asarin yura'un su wannan mutanen wa'inda suke gaugawa kullum su suna bin gadon uwaye da kakanni ke bin uwaye bin hanyar uwaye da suka zama babu nasi daga Allah ko daga Allah kun haka a gada to kenan bin hanyar uwaye suka zama domin suna bin guraben uwaye cikin gab a nan kullum ba na ba sa wasa suna gaugawa wajen bin hanyar uwaye da ta kai daga haka ya ce a gaba ya ce wala kadalla qablahum akasrul awwalin wannan mutane ne zake magana an da mace kafin su ‘yan farko da yawa suka ɓace kuma duk da cewa da kada arsalna fihim munziri wala qada arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin illa ibadallahil mukhlasin
to yanzu idan ana baka labarin kawurin da kake rayuwa da su wannan halin mutane ne ya ce wa laƙaddalla a banahun aka sauran awwalin kayan suna yanzu ‘yan farko da yawa aka suka ɓace kun suka ce hankul suka ɓacewa wa laƙad arsal na fihin mundiri alhali mun aika musu da masu galgadi an musu galgadi an yi tawa mana wannan har aka yi tayi har a gaba tsaro har kuma ana tabbata kan su kawo an aiko su da manzannin a tafansu kaifa kana aqibatul munzirin ya kadiba kaga ya karshen wanda ake ma gargadi a duniya da bisu ba me karshen su kana ba da karshen su idan kai ma nan zan kai da ba da kiyama ga yadda karshen ɗan farko da aka ma gargadi ka kiyama illa ibadallahi al-mukhlasin sai kurin wanda cikin aka abuwa da manzanni wanda kurin Allah ya zaba su kadai suke tsira daga azabar Allah Allah sama da shi Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته